اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساكة سادوة أولا بابا مسلاكي مع البركة تيبير سنة masallacin babban malamin mu da ke anguwar hautari a layin kasuwa lemon da market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin lahadi 11 ga watan ramadan jirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1444 daga maka zuwa madina wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu miladiyar annabi isa da maryam shekara ta 2023 daidai muna cikin sura mai albarka suratul anfal ita ce sura ta takwas a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma da jar Allah a yau za mu tashi akan aya ta 61 daidai wajen Allah mai girma wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim muna roƙon ubangiji Allah ya mana mawafaqa da abin da za mu karanta kafin ma na fara karatu akwai 'yan tambayoyi kaɗan kamar haka wata yawace take cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara wa malam daraja amin ya rabbal alamin Allah ya jigan mahaifa amin ya rabbal alamin ta ce malam tambaya ta ita ce a tambaya ta ita ce matan tambaya ta ita ce malam ya halatta budurwa ta yi wa saurayinta bita bita beta me beta abinci inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu billahi min shaitanir rajim ana da rasa wannan yake da zakar da Allah ya ruwa asiri to gaskiya yar uwa bai halatta ba bai halatta ba zuwa da shirya wurin da mai sunan shi bai ta wato abun daɗi kenan bai halatta ba ina fata an fahimta wannan haramu ne mutsula don shaidan zai jawo wasu wasu tsakanin da shi har ta kai su ga fadawa cikin hallaka ki bari ran da Allah ya sa kika zama matarsa aka daura aure da shaidu da komai ya biya sadaki aka kai ki gidansa in ya so duk wani abincin da ya so ya kawo ki dafa masa duk da ke ga dama wannan ya zama mijinki kina gidansa amma kina gidanku yana gidansu ki jira masa wani abu mai suna beta wannan harafu ce kai wannan kai wannan sakaci ya kai inda ya kai Allah kare mu Allah kare mu da ya ce yarwa ki gane ba wato iyaye mata Allah Allah saka muku da alkhairi ku gane kuna da daraja musulunci ya ba ku daraja wanda ba nan kusa daraja kusa tsaya ba kar ku na kasa darajar da Allah ya ba ku wallahi idan saurayi ya zo hira da ke ina jin mai tambaya na gaba ko ita ce ko wani ne ke cewa shi ma dai kusan wannan tambaya ne malam ya ake hira a musulunci to a musulunci idan aka zo hira in nan musulunci bai yadda saurayi ya zo ya yi hira da ke ya tashi harkurin tinkir bakir ba ladan kallon hodan nan da ya fanke kenan da gazal ɗin da jambaki da one way da aishado da rafkana da rafkana da mani da shani duk ba ki zai kallawa in ya gama kallo zai ajiye dan wani abu ladan tukucin kallon wannan bankin ya akwai za ga hankin ya ga kyauta yadda can Allah ya kawo mun lokaci mata suna walakanta kansu sai mutum ya kira ki ta imo kuna video call da shi yana kallon kina kallon sa ina zabga miki ƙarya iri iri ni wallahi masoyiya ta in ban ganki ba makarantin wasan bakare shi ne sosai ke kuma kin ɗauka da gaske yake wallahi tallahi yaudarar ke ke idan mutum yana ƙaunar ki da gaske kamar yadda shari'a take shine idan ya ganki ba magana zai miki ba sai ya tambaya wannan yar wane ne sai a ce yar gidan wane to sai ya tura manyansa zuwa wajen manyanki sai su tambaya shin wannan yarinyar an mata miji ne ko ba a mata ba idan ba a mata ba akwai ɗanmu ya gani ya ce yana so idan an ba shi izini muna neman a ba shi izini yanzu ya hira da ita bai ci juna to a nan ne idan baba ya ga ya san yaron ko ya san halinsa ko ya ɗan yi bincike a kansa ko kuma dama ya san shi tun kafin ya aiko ya ce a bismillah wannan yaron kirki ne kowa ya san shi a anguwa kamar salawatu ɗin duk da shi muke wannan yaro to amma in zai zo da la'asar tsakariya kamar yanzu nan da muke zai hudu da rabi zuwa biyar da rabi shi ne lokacin hiransa kare wuce wannan awa ɗayan yanzu ido na ganin ido a kalli kamanninsa a ga ya yake a ga ya hancinsa yake ya idan jinansa suke ya tafiyansa yake ya dirinsa yake ya iya maganarsa take ya murmushinsa ya haƙorinsa a ƙawanke suke ya duk gore ya cikin yanzu shi ma in zai zo shi ma ya zo da wannan lokacin ya kalle ta ana so ya kalli ta fitar hannayenta da fuska kawai duk abin da jikinta ya kunsa wa'annan guri guda biyu zai baka ilimin wa'annan guraren amma alimahu man alimahu wa jahilahu man jahil ba wai sai ka kalli dakin mace ba irin yadda wani ke faɗa wai ya kalle ta tukunna wai ta tashi ɗan tako ɗaya biyu wannan duk ƙauyen ce musulunci ya wuce wannan annabi sulaiman alaihi salam lokacin da yake son bulkisu ta zo fada ba aljanu suke mata ba mutum ba ce aljana ce sai yake so ya ga korin nata mutum ne ko kuma kofatan ne da gaske shi kamar shi a matsayinsa na ɗan birni annabin Allah murtadi kasawa ne ce ke magarcin ki wani kawanci ne kawanci ne har yanzu kaje hira wani abu da magana ba take da Allah ne fa a wannan ƙawanci ne ƙawanci ne annabi suleiman kawai sai aka wani irin fadama aka goge shi kawai da qawariyar aka sa wani irin gilas eh sarhun mumarradun min qawariyar aka ɗebo ruwa da kifaye kala kala idan ka zo zaka shigo kan gilas din dakin ne amma na gilas kana kallon kifaye kuma za su tarci kafanka to idan kai ba kauye ne baka saba taka irin wannan abura ne ba dole sai ka janye mai wandanka ko zaninki kawai don wannan abin duk aka kashe wannan wannan kudin aka ajiye manya-manyan kujeru guda biyu da nashi da nata za su an tattauna da ta zo sai ta ja zaninta haka zanta taka ruwa sai ga ashe lafiyayyar mace sai kafanta lafiya kalau dama bukatar su kenan kawai don ya ga wannan kafa don haka aka kashe wannan kudin za ka dan birni yake in ka zo kana hira a hikaya da za ka kawo da maganganu da za ka kawo na Allah ya ce annabi ya ce ga da nake son zama ya kasance tsakanin na da ni da ke ni mutum ne mai son kaza da kin gani yanayi na mutum ne kaza lokacin da kake haka tana kura ma kallo tana kallon fasalinka da irin zubinka da irin maganganunka da yadda kake zuba zuban mai ma'ana ne ko zuba na kirme ne in zuba mai ma'ana ne tun daga nan ka haye sikire ne ka samu 65 a cikin ɗari ina fata an fahimta amma yanzu ba ka na girme ne ni wallahi kina kano ni businessman ne daga nan ma sai Abuja daga Abuja sai Kwatano yanzu haka ma ga mukullin mota wallahi jin da take jira na ka gama fesawa kuma ka samu biyar da dubu ɗaya a cikin ɗari ina fata ana fahimta ko kuma da kaje gidan da yarinya kace wannan da kiwo tanki in gani da Allah wanda kiwo tanki a wayata wannan kai cikakken ba kauye to duk ana gane irin ba wai ina koya muku wani amma dai ana fahimta wasu abubuwa da dama gaskiya a wajen mutum na kwarai wanda shi dan bunni ne wanda ya san me yake yi to anan ne zaka ga ta musu hannayenta ya tsotsinta ya yake ya yake ya yake kwanaki na faɗa farkon azumi sanin ilimi na tafin hannu ilimi ne yanzu mutum ya maka haka za ka iya gane ya yake ya yake ya yake kuma haka ne ilimi ne kawai ba na umar in ka kalle shi da yake kallon ka da yake murmurshin da yake maka haka da ya maka dariya da ya idan sa yake da ya fi karkata ta sama ko ta sama ko a miƙe suke ta ƙasa kuna gana wani gyaura za ka iya gane yadda mutum yake hakan kuma hakan ne irin yi ne ba wani abu in ka sani ka sani in baka sani baka sani ba kai kawai kawai jima ga ɗan fari-fari ɗan kyau-kyau ɗan gazar-gazar wanda an kai ka an gwaro to da haka ake ganewa in ka zo da la'asar sai ka zauna ka yi hira da ita kana nan kamar inda nake ita kuma tana nan kamar wajen malam ibrahim din tsakanin ku kafa shida zuwa bakwai taku shida zuwa bakwai dukkan nan ta suna wuce suna kallon ka a san da zuwa yaya san da zuwa malam la lafiya sannan kuma shi Allah malam ba wai ga haka ita kamar ni da malam bayani wannan haramun ne haramun ne wannan tsaka wani da Allah ka wala gafara wannan haramun ne to bayan an yi hira sai ka ka bayyana mata abin da kake so ita ma ta bayyana maka to sai a ƙara baka lokaci in zaka tafi sai ka ajiye abin da kai niyya a wajen ba wai sai ka ba ta karba ba ta shi zaka daga nan ka je wajen ta ba ita kuma ka ta kama komai zuwan ka na farko ba laifi in ka dawo a ka maka ruwa kawai ruwa kawai ka sha shi ma ba laifi wasu malamai shi ma suka ce karkar a ka maka a baka kawai amma wani wani suna shirin wani bai ta ne kuma bita shiriri da kawai to a nan sai ka ajiye abin da Allah ya sauƙaƙe maka za ka ajiye ɗan kuɗi mai ɗan mai ɗan kauri haka mai ɗan tsoka haka ba irin yan dubu ɗaya ko yan dubu biyu ba irin wannan irin ba ina ba ta an fahimta kuɗin da zai ƙara maka daraja kuma ya ƙara maka ƙima a idan iyayenta kuma da idan yarinya sai a lallai da kin samu saurayi kuma Allah ya taimaka an samu an dace kai in makaranci ne kuma ka san lamari na addini hadisai da fiqh ba magana hukunce hukunce da kaga wannan kai sa kai sa amma ka same ka wanda hira duniya ba abin da ka sani ya alamuna zahirin min alhayatid dunya wa ma alal akatihum ghafiluna to kaga wannan sai dai a ce Allah ubangiji ya tsare to anan ne sai a ƙara baka dama ka zo na biyu jalsa da biyu kenan to daga nan sai a tambaye ka shin wani inda da yake zuwa kina san shi ko ba ka san shi malamai suka ce tun daga risala mun karanta wannan nan yarinya aka tambaye da sun da kai kun ya kama ta ba ta shiga daki da tsauri to wannan duk alama tana kan kai ko da aka tambaye tana dan wasa kan kasa kun ya kama ta wannan duk alama yarinya tana kaunar mutum ke amma da aka tambaye ta ta fashe dariya ba na ta gaba rena ka kawai gaba ki da ya karba fara wanda mace da kuka to wannan makar ba a fara ko ta fito zahiri suke ne ba na san shi to karka yadda kai auren kiyayya a rayuwarka in dai mace tace ba ta san ka ko ita kadai ce a duniya ka hakura da kai aure da soyayya manzo Allah ya ce tanaka hul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum al umama yawm al qiyamah ku aure matan da suke son ku ko masu haifuwa dan ne alfahari da yawan furanan gobe al qiyamah kar ka aure matar da take kinka kana sallama ta zo ta turkule fuska kar ka fara kar ka fara ko an sa rana ka ce ka fasa ka ce ka fasa amma in ana kaunar ka ana san ka to wannan kai ma ka shiga shine malam mai risala sai ce idza rakana wa taqara idan zan karkata kuma sun kusa shiryawa to yanzu haramun ne wani kuma ya zo ya neme ta amma idan yarinyar malama ce ta kirki ce ta san komai sai wani ya zo tun kuma shiryawa ta ɗauka da kirki ne yana kyakkyawan shiga idan aka ji labari wane ne ma na waje kaza wane shi ke san malama wance ai wannan ba ta dace da shi ba to za nan ya halatta yanzu ya halatta wani ya shigo da ƙarfinsa ya zo kai tsaye kawai ya zo ya ce shi yana so a nan shari'a ta ba shi dama dama Allah cewa yi ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم كما ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم سألك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون يتذكرون يتذكرون قريبا يتذكرون ina fata an fahimta da Allah ne tazakkaru ya tafakkaru ne na kan gaba da shi kada suna kusa da kusa baya ne a baya da shi sai wannan ina fata an fahimta ake to har Allah shi sai gama magana ga baki daya yace da ka auri mata kikkiawa san kowa kin wanda ya rasa amma mushrika ce ba ta da hali mai kyau kuma Allah sai ka barta nassin Qur'ani ne wannan ka barta ka auri baiwa barkantina baka kirin amma mai addini ce qur'ani in tana karatu kamar abu baki la ilaha illallah hadisan manzon Allah kan ba magana ta da ke duk wani abin da ya kamata a hadisi ta hadisi to irin wannan ita ne wata da zaka lallaba ka aura idan ka aura ka huta ka huta da bakin cikin duniya da bakin cikin lahira domin dama al'umman madrasatun idza a'adattaha uwa makaranta ce idan aka tattale ta to an tattale ta to sai wanda aka tattale shi shi ma sai ya zo sai ya nemi irin wannan wanda aka tattala shine at-tayyibatu wa tayyibuna lit-tayyibat ina fata an fahimta amma al-khabithatu lil-khabithin kowa yana bin dan uwansa ubangiji Allah kare kama ki sani yake yar uwa bai ta inda bai harata ba haramu shine zai yi sayayya ya kawo gidan ta hannun iyayenki ba ke ce zaki masa sayayya kike ba wannan sai a kasar indiya a najeriya allah kiyaye ba fara wannan wallahu a'lam mai tambaya na ƙarshe yana gana amsa cikin bayanin da ne insha allah wallahu a'lam za mu tashi akan aya ta 61 falan ne allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حقيقة أبنجي من جرمار أوكاكايتي وإن جنهوا للسلم إذن كافرن ننسل كركتا بشيوا أزوء يسله sun ga ana tsananin yaƙi yaƙi ya kai yaƙi sai suka nemi a zo a zauna a yi sulhu a dan tsagaita yaƙi sai bayan wata uku ko wata hudu ko wata biyar sannan a dawo to Allah yana ba manzon Allah shawara yace fajnah laha kai ma ka karkata zuwa ga yin wannan sulhu ka haƙura a ja a yi sulhu amma fa wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah fiqdihi ka amince da Allah akan wannan sulhun da za a yi innahu domin shi Allah huwa samiu ne ji ne ga zantattukan da suke yi al'alim sannan masani ne da ayyukansu ta iya yiwa sulhun nan da za a yi sulhu ne na musulunci ko kuma sulhu ne na kafirci sulhu na musulunci shine ku nemi sulhu don ra'ayinku a zo a zauna tebur da tebur gaba da gaba to mu dalilin da yasa muka fito yaƙi dama saboda kaza da kaza da kaza ne to yanzu amma mun ga yaƙin nan ana ƙare mu da yawa da haka muna neman sulhu a gare ku mu ba za mu ji ra'ayinku ba amma za mu rinka biyan jizya shine haraji musulunci ya yarda musulunci ya yarda su rinka biyan jizya don a zauna lafiya ina fata an fahimta kaga shi kenan sai a tsaye da yaƙi sai ce bayan wata hudu za mu ƙara yin magana in za a ci gaba da yaƙi za a yi in ba za a ci gaba da shi ba za mu ci gaba da biyan wannan jizya in har illa ma sha Allah to bayan wata hudu musulunci sai ya zaura sai ya jira su musulmai suna jiran su domin musulmai sun tafi kowa son zaman lafiya a duniya kaf gaba ki daya yaƙunan da manzon Allah ya gaba ki daya in ka su mutanen da aka kashe da ake cewa yaƙin Badar yaƙin Hunaini yaƙin Uhud yaƙin kaza mutanen gabaki daya ba su da yawa akan yakin da ake kashewa a yanzu rana ɗaya sai aka shi adadin wannan mutanen zubabe a rana ɗaya a yi in aka jefa makamin a rene to amma a zamanin manzon Allah duka duka mutum saba'in kawai zaka ji an ce an kama mutum saba'in an kashe saba'in an kama saba'in wasu daga cikin saba'in ma sun sula da sun gudu to kaga in ka duba ne yanzu kuma da ake kashewa mutum dubu nawa ake kashewa za su irgu kawai ku tunce ba da ake kwatance ba da ake a ce mutane dubu ɗaya da ɗari biyu da kaza da kaza wannan kawai sai wanda Allah ya sa ya dai sai dai mu roƙi ubangiji Allah ka kare mu daga tashin hankali ballan da na ta kai mu ga fada Allah ubangiji ka kare to to da aka zo aka yi wannan sulhu sai a rubuta wannan takarda na sulhu haka ake so a musulunci in an yi kowa sai ya sa hannu da wannan alama ta kai yarjejeniya kenan duk wanda ya zo ya tsokana daga baya to duk abin da ya biyo baya shine ya jawo wannan tsokanar domin aka ce tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake shi ruwa yake duka to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce kai ma ka karkata a zo ai wannan wannan sulhu amma ka dogara ga Allah Allah yana jin duk abin da suke faɗa sannan kuma ya san abin da suke aikatawa sai Allah sai ya ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين hadisi ya tabbata daga sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace innahu cewa shi yadda al'amarin yake sai yakunu ikhtilafun aw amrun da sannunan gaba kadan sabanin zai kasance a tsakanin ku ya ko musulmai ko na al'amari mai sarƙaƙiya wanda zai zo ya shige al'amara ya shige duhu ai ta kai ruwa rana fa'in istada'ata an ya kuna silmu faf'al idan zaman lafiya sulhu zai kasance ko salamu zaman lafiya tsakanin zai kasance tsakanin bangarori guda biyu kuma ta sanadin ka zaka iya to faf'al ta aikata dan a samu zaman lafiya saboda musulunci kullum baya san fitina baya san hayaniya ina manzo Allah ta alfitnatu na'ima la'ana Allahu man aiqazaha fitina kullum bacci take yi Allah ya la'anci duk wanda ya tada ita zaman lafiya babu abun da ya yi kama da shi a duniya manzon Allah ce a ha shay'un zaman lafiya babu abun da ya yi kama da shi kai har a lahira ina aka tashi ran tashi in ba zaman lafiya ga mutum ya aikata aika aika zai iya samun tsayuwa a cikin nutsuwa har abada ba zai samu nutsuwa ba amma idan aikinsa mai kyau ne ya yi da kaira yana ce ha ummu a cikin sotu haƙa ha'unmu ya tsara ƙunci kariya sai ce in ni zanantu an ni mulaƙin hisabiya ba huwa fi ishatin rabiya Allah ta fi jannatin ariya kudu a asalafin fil ayyami khaliya kaga duka wannan jin daɗi ne kuka lissafi na jama'a duk wanda aka ba shi lissafinsa a bayan bayansa hannun baya to shine wara a zahari kenan fa sawfa yad'u subura wa yuhallaka wa yuhallaka allati wa yusallata ira ko wa yafla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur allati bala inna rabbahu kana bihi basira atan kuma a cikin haka wa amma man uta kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya يا ليتها كانتها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين حدكم القصة كان ذلك وهذا كان ما كان لا ما ده من ضمن المتاجر ya ga aikin da ya aikata a nan gidan duniya duk shine aka rubuta shi kai cewa cewa kaza kama ruwa da kaza an hada baki da kai an yi kaza an yi zalunci kaza ka shiga lungu kaza ka aikata fasali kaza kaza kaza da kaje can ma inda aka rusa nan sai ka rinka daga kwalba kai kadai kana saukewa ana azumi ana kaza kaza kai kana kana da wayo duk sai a ga ya masa rannan gashi ma a ga waje ne ba mafar ba wajen gudu kalla la wazar ba mafar ainal mafar la wazar ina fata an fahimta ba wajen gudu kowa yana gaban Allah shaf to ina ma zaka je aka cika gudu a san da gudun ka daga nan zuwa Lagos a gaba to in ka je daga nan zuwa Lagos Allah baya Lagos in ka je daga nan zuwa birnin India kai birnin Musiku Allah baya can duk inda ka je Allah yana Allah yana kallon ka kawai kai da kake jin wahala duk inda kake Allah zai cika maka hisabin ka daidai abin da ka aikata shi za a baka in ka aikata daidai ka ga daidai in ka aikata sharri daga sharri a gaban za ka dan wata zai rinka ihu an ba shi takardarsa a hannu yana cewa ina ma da bai zo duniya ba dukiyarsa bata amfana masa komai ba halaka anni sun kwariya sarauta ta ta halakar da ni yana ta maganganu iri iri sun batu na jin kunya ya san cikin wutar jahannama za a danna shi Allah sai ya gaya mala'iku zai khuzuhu ku gaba shi alamun da ce babu aya mafi firgici a cikin alƙur'ani irin wannan aya Allah zai ce ku kama mutum a filin alƙiyama kowa yana kallon ka duniya tana kallon ka tana kallon da ake yi kowa yubassaruna hum inji Allah yubassaruna hum yawaddu al-mujrimu law yabtadi min azabi yawmi idin ko yawma idin bi banihi a wannan rana zai nemi zai burin ina ma ya fanshi kansa da 'ya'yansa da matarsa da 'yan uwansa da iyayensa kai da mutanen duniya wa wasu al'adun jami'an kuma yi Allah da kalla illa halaba da za'atan lishawa ko na za'atun lishawa kada man adabara wata walla wa jama'a fa'au'a innal insana khuliqa alu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a inja Allah illa almusalli haka sai zo da istisna'i illa almusalli a da wanda yake sallah Allah mu ji Allah min wanda yake sallah da ilimi akan lokaci insha Allah ana ma tsammanin gidan rahama shi insha Allah ubangiji Allah ka ba mu rahama gaba ki to haka ran tashin alkiyama kowa za a masa irin wannan tsoron kiri sai wanda Allah ya kiyaye ubangiji Allah ka kare da haka yace in za ka iya yin sulhu tsakanin mutane ka aikata sulhu ba karamin abu bane amma kana ji kana kallon mutane suna shiga cikin sabani kai kuma maimakon kai sulhu sai kake zuga wannan ka zuga wannan to irin wannan ne zugan in kun duba hadisi manzala ta baya shan ruwan alkausara a gidan aljanna kowa yana shan ruwan alkausara Allah ya canja masa kama duk bakin kiran ɗinka duk bakin ka in ka zama na kirki kai ne dan gata a wajen Allah ba ruwan Allah da kala wannan kala ce kawai kala ne na jikin mutum Allah ya ka baki amma zuciyarka akwai tsoron Allah kana jin Allah kai ilimi kana jin alkausara wannan bakar fata ta tafi bai sharra sai ka zama dogo kikkiawa da hanci zuwayi da ido dara-dara kamar annabi Adamu alaihi salam a rika mawaci gari kai da ɗan Najeriya nan kuwa wani gari ne amma Allah ya yi canja da nazan bayar da yau shi ke nan ka zama kuma saurayi matashi kana kan ruwan alkawtar magana ka gari kana shiga kuma wani sai tasiri daga nan kuma sai zanjabil sai me kuma sai rahiqin maktum sai salsabil wanda ya ji ruwan zuma a gumba Allah ka shayar da mu to haga shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana in za mu iya mu aikata mu yi sulhu Allah sai ce wa in yuridu an yakada uka kuma idan suna nufin su yaudare ka ne da wannan sulhun da suka nema a zo a yi tare da kai kai sani fa inna hasbaka Allah to Allah ya isar maka ai fa innaka fika Allah lalle Allah ya isar maka sharrin mai sharri huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi dan kuwa Allah shine sarkin da ya karfafa ka da nasararsa ma'ana shine ya karfafa ya karfafa ka da baka nasara wa bil mu'minin kuma ya karfafa muminai waɗanda suke tare da kai da ba su nasara a koda wani lokaci shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa dama a kwance yake kuma hankalinsa ya ƙara kwanciya ya san ba wanda ya isa zo ya yi yaudara ko ka yi yaudara ma jibril zai zo ya gaya manzon Allah wani fa mai yaudari za ka za ka zai kamar da aka taɓa sa manzon Allah guba a cikin namun cinya cinya aka dafa wata bai yahudiya lokacin yakin khaibara aka dafa manzon Allah ya zo ya ci ina kawai manzon Allah ya zo zai dauka kawai cinye ta take magana ya rasulullahi inni matamumun sai ba abin zuba wa tafi ne a cikina manzon Allah ya yi murmushi kawai yace bismillahi budrai sallallahu alaihi wasallam dabi ma ba tun da yake kama ba wani sahabi yana gudurin noma ɗaya na nama shi yana cika kawai ya faɗi mutu manzon Allah ya ba bin da sani ko gezobe wakila aka ce lokacin rasuwarsa wannan dadin ya taso masa don ya samu ladan shahada dama shi shahidi ne kuma shi ne baban shahidan kuma shi ne shugaban shahidan shi ne shugaban annaba ma ba shahidan ba kuma shi ne shugaban mursalai ga baki daya kuma shi ne shugaban ulul azami shi ne shugaban jibrilu da mika'ilu da asrafilu da waye kuma da azra'ilu da dukkan mala'ikun duniya da lahira da baki daya wani ne shugaban umma muhammadu rasulullahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan dabin ya taso masa ran da zai musu dan ya ƙara samun lada guda biyu ladan shahada da kuma ladan annabci da yazo yi isar da sabon Allah daidai sallallahu alaihi wasallam to ko da za a yi gari manzon Allah ya gari ba za ta yi gari ba haka din mai karanta wannan aya dan wani zai yaudare ka insha Allah Allah zai kare ka wa in yuridu an yakhda'uka fa innahu bakallah هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين خلاص تكلمت هذا in ya zo ma ya gama cikucikunsa ya gama cikucikunsa ya shirya ma ko a fayil ne ko a ofis ne sai ya gama haɗawa kawai kana zuwa da tafi wannan kuma abun waye ya sha aka yi kaji abunka da kawai sai fara jin zafin mana ana ac ana sanyi shi yana gumi ana ce ai ni ma haka za ka tura abunka Allah kare mu da yaudara Allah kare mu da mai yaudara Allah kare mu ya Allah sai Allah sai ce وألف بين قلوبهم لو انفق لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله علف بينهم إنه عزيز حكيم Madina ya ji ya samu ƙabilu guda biyu Aus da Khazaraj wayannan ba sa jituwa ba sa ga maciji da juna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi musu wa'azi Allah sai ya haɗa tsakanin su ya haɗa zumunta da ƙauna da shauƙi da bege dan ka haɗa tsakanin wayannan mutane guda biyu lau an faƙata da ake zaka ciyar da zuciya ma fil ardi jami'an abin da yake bayan ƙasar duniya ga baki ɗaya Allah ce ma allabta baina qulubihim ba za ka iya hada tsakanin zukatansu ba walakin sai dai Allah allafa bainahum Allah shine ya hada tsakanin zukatansu Allah shine ya kauna da soyayya da bege a tsakanin zukatansu da ikon Allah da kudurarsa domin shi Allah innahu azizun Allah shi magwayin sarki ne hakimun sannan gwani ne cikin aikinsa lokacin da can sahabbai wani yana kin wannan wannan yana kin wannan kamar yadda a baya Allah ce wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ina fata an fahimta to Allah ke da can ku tuna wannan ai makiyan juna ne makiyan juna ne idan kuntum a ada'a yayin da kuka kasance makiyan juna kowa baya son ya ga dan uwansa daga an haɗu kawai sai a tana da eh kakan kuma aka ce shi ya kashe kakan wallahi ba zai yiwu ba yanzu yanzu na sai a ta tafi karabar karabar kai kake wasa ne gaske ne gaske ne wani yanzu wata a taro dangi da sai kai ma dangin ka dan da nan abin sai babban fada yanzu yanzu na kawai to da ta irin zaman da ake kenan kaga zama kenan na jahiliya amma zuwa musulunci Allah sai ya haɗa zukatan sahabbai suka zama ma har suna zaben junan su akan kansu da kansu Allah yana musu kirari wa yuqsiruna ala anfusihim wa law kana bihim hasasa suna zaben ƴan uwansu a bisa buƙatar kansu da kansu ko da suna da buƙatar wannan abin sai su haƙura su ba wa uwansu Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk da aka tsaye masa rowar ransa lalle wannan yana daga cikin masu samun babban rabon a lahira kowa yana da rowa amma sai aka tsare maka rowar ranka duk wani abu na ɗaukaka kalmar Allah zaka iya yi zaka bayar zaka je da ƙarfinka jahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kullun da kai ake yi da ƙarfinka da jikinka da lokacinka kuma da dukiyarka ba kawai in ka je shike da dukiyarka kuma dukiya ku ta tunda ne na zo a kai ka zo ka yi aiki kuma ka sa dukiyarka da kanka sai da Usman Allah ƙara masa yarda sayyidina Umar dan Hadda Allah kara masa yadda sayyidina Abubakar Allahu akbar sahib rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kara masa yadda wanda Allah yake mata kirari idhu ma fil gadi idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya dirshi ko bai dirshi ba sayyidina Abubakar wani ne a wajen Allah shi daban yake a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sayyidina Abubakar Siddiq da aka nemi dukiya na fi sabilin layi gaba ɗaya dukiyar sai biya ɗebo gaba ɗaya manzo Allah kan biye shi ya ka baro iyalan ta cewa sai na bar musu Allah da manzon baya tunanin wai abin da za a ci gobe babu a gida a Allah da manzo kawai suka san yadda za a yi a kuma za a ci duk wanda ya amince da Allah ai magana ta kare wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrah ko amri yarji 'ala Allah li kulli shay'in qadara ina fata an fahimta magana ta kare sai na Umar yaje raba dukiya ta kashi biyu yake ya rasulullahi ga rabin dukiya ta gabaki da ya rabin kuma na baro iyalai sai na usman ya je cikin wani sambo da zinari jajaye manzo Allah ya sa hannu a cikin zinari na ta Allahumma salli ala usman ma fa'ala usman ba'da al-yawm ya Allah ka bi dan sayyidina usman ba abin da sayyidina usman zai ƙara aikatawa bayan yau innan Allah ya baki aljanna kai me ka aikata musulmi yana dubu goma in ka bayar kana kallon ba kamar ka me kai a musulmi har ma dubu goma ma na kyafi ya bata ya bada ita ba zai iya ba ba zai iya ba Allah ya sa masa rowa rowa ta ta tutu a cikin zuciyar shi su kuma kuɗi suna zuwa ne kawai ta inda Allah yake bulbulo da su yanda kun san hanyoyin kuɗi daga saman nan wani ma da kai ya toshe kuma amma ba za ka iya toshewa ba Allah ba za ka iya toshewa ba layuka ne na kuɗi kawai suna bin mutane dukkan mu haka ne manzala ta ajalin mu da arzikin mu suna bin mu amma dan adam ne bai sani ba yanzu kowa cikin mu arzikin mu yana bin mu da za ga arzikinka da Allah ya tana da maka da shikenan sai kwanta kai tabbaci a gida amma kana gurin ajalinka ba ga bane to yadda kake gurin ajalinka arziki kuma haka ke binka da gudu kake ka tsaya da Allah ka kama ni ka tsaya ka kama ni kuma kana gudu baka sani yanda za ka kama shi ya zauna a hannunka daidai ko manka daidai kuma sai ka samu wata illin lura na cuce-cuce ɗaya biyu ɗaya biyu kuma kana so ka cika burin ga burin burin ya cika kuma sai Allah sarki ga ajali kuma na jiran kayama haka inda ka gama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah karfa mana asiri Allah karfa mana asiri haka rayuwar dan adam take da duk wanda aka tsare masa rawarsa ya taimaka wa addininsa da karfinsa kuma da san ransa to wannan mutum aljanna yake siya da kansa wallahi aljanna yake siya da kansa ba kowa bane a cikin mutane wa qalilun ma hum kadan ne a cikin mutane Allah mu ji Allah min qalilin Allah ka sanya mu daga cikin yan kadan to tun daga nan ubangiji sai yace ai shi shi ya hada wannan zukatan ku gabaki daya idza kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai ku waye gari saboda ni'imar Allah kuka zama yan uwan juna amma da can kuna kan gabar rami ne na wuta Allah sai ya tsamo ku daga wannan gabar haka nan Allah yake bayyana ayoyinsa domin ku ku ku zama masu shiryuwa a wajen ubangiji Allah ka shirye mu gabaki daya shi ne wani malami yake cewa idza battahu qurba ilayka bi dallatin fagashaka wastaghasha falaysa bi dirhami ولكن ذا القرب الذي إن دعوته أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي أبن جفت أشهر wannan kuma shi ma a cikin wani baiti guda biyu ce wala qad sahimtun nasa summa sabartuhum wa balawtu ma wasalu min al asbabi fa idha al qarabatu la tuqarrabu qadi'an wa idha al mawaddatu aqrabu al asbabi abinda suka faɗa ke eh Allahu akbar wajin Allah ka ba mu nasara Allah ka hada mu da masoyin to shi ne ubangiji sai yake wa in yuridu an yakraruka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ce wa allafa baina qulubihim Allah shine ya hada tsakanin zukatan su law an faqata ma fil ardi jami'an da ace zaka ciyar da dukiyar duniya gabaki daya dukiyar da take bayan kasan nan ma allabta baina qulubihim da ba zaka iya hada tsakanin zukatan su ba walakin Allah allafa bainahum sai da Allah shine ya hada tsakanin zukatan mutane zukatan sahabbanka zukatan dukkan wani musulmi da ka gani Allah yake haɗa tsakanin zukatan mu mu zama ƴan uwa guda ɗaya mu zama jigo guda ɗaya dama manzo Allah ce al arwahu junudul mujannada rayukan mu'minai ranjina ce ababan tarawa a waje guda ɗaya ba ka taɓa ganin mutum ba amma kana kallon saka kana kaunar sa ba ka taɓa ganin mutum ba yanzu saka ba ka san shi jinin ka bai dauke shi haka Allah yake yin mutane to amma duk mai imani yana kaunar dan uwansa mai imani haka abin yake Allah ubangiji ka hada zukatanmu da ƴan uwanmu duka Allah ta ce walakin Allah Allah bainahum sai da Allah shine ya hada tsakanin zukatansu innahu domin shi Allah azizun Allah shi mai rinjaye ne ma'ana mabuwayin sarki ne gwani ne cikin aikin sa hakimun sannan kuma gwani ne cikin abin da ya nufi ya aikata shi yake aikata sai ce يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
الله سبحانه وتعالى يكي يا أيها النبي كو يا أيها النبي ya kai wannan annabi mai rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hasbukallah Allah ya isar maka kai dukan wani mai kaidi Allah ya isar maka wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma Allah ya isar wa waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai gabaki daya Allah shine zai isar musu gabaki daya sharrin da sharri babu abin da zai same su kuma ubangiji Allah da kare mu da kariyarka daga sharrin kowanne mai sharri ya ubangiji dan haka duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa kamar a can bakara inda yake cewa fa sayakfika kumullah wa huwa as-sami'ul alim da sannan ubangiji Allah shine zai tsare ka daga sharrin su Allah ya isar maka sharrin su fa sayakfika humullah wa huwa as-sami'ul alim Allah ta sibghata Allah wa man ahsana min Allah sibghat ita wanda an lahu ajiri kenan duk wani abu wannan rini ne na Allah wani ne yake kyawun rini kamar Allah ya ku jama'a idan Allah yake kaza ne akwai wanda yake Allah iya cewa abu kaza ya zama kaza babu in Allah yake abu kaza kawai ya zama kaza kawai shi magana sa bainar kafu ne wan nun in ce kun bai kun kawai Allah ba wahala yake sha ba duk abin da kaji Allah ya ce mun yi kaza mun yi kaza kamar da yace muna da kisan mai da kasai a cikin kwana shida Allah ya Allah ya haka ne dan ya koya mana aiki alamu kufeni sannu a hankali amma shi wannan Allah kun bai kunu ne kawai kun bai kunu yadda biyu su ayyamin sun masawa ala al'arsh yubshi laylan nahara yadlubuhu hafifan wa shamsa wa qamara wa nujuma musakkaratu ko wa nujumu musakkaratu ko musakkaratun bi amri ala lahu al-khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allah ya sani dan ya koya mana aiki ala mukutin wa nazzalnahu tanzila yake qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim ayatuna aminu yakunu wajibuhum innal ladina yatluna kitaballahi ha الله أكبر إن الذين أوتوا الكتاب إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سجدا haka ne ba ake ƙulidu Allah ko ƙulidu Allah a wudu'ur rahama ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tuqatil biha wabtaji bayna zalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun yadhillu yukabbirhu takbira sura ta daya Allah ta bamu dace an gane ko to ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana cewa in ka dogara ga Allah Allah ya isar maka dukkan sharri sharri ubangiji Allah ka isar mana sai Allah ta yi يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الله سبحانه وتعالى يكي إن يكن منكم عشرون ساد يا أيها النبي يا كيوانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين على القتال فقد مؤمنين معناه كذابر da muminai akan yaƙi na addinin musulunci ka kwaɗaitar da su ka zaburar da su Allah ce in yakun minkum 20 sabiruna idan aka samu mutum 20 daga cikin ku masu haƙuri ya galibu mai ataini za su rinjaye mutum 200 daga cikin kafirai wa in yakun minkum mi'atun wa in takun ko yakun duk ɗaya ne wa in takun warsh wa in yakun harf wa in yakun minkum mi'atun idan aka samu mutum ɗari daga cikinku masu haƙuri ya galibu alfan za su iya rinjayar mutum dubu min allazi na kafaru daga cikin mutanen da suka kafirce wa ubangiji bi annahum da cewa su kafiran nan qaumun mutane ne la yafqahu waɗanda ba sa fahimtar komai balidai ne kida kuma ne inda Allah ba sa fahimtar komai in ba haka ba shi za a kwace makamai a hannun musulmai sai a bar kowa da makaminsa ko ta kaji ta kazo shi ma in yazo da adda kai ma suka daga adda su so yace in kamar da wani ya la sai yi wasu yawa sai gane ba sarki sai Allah muna fata an fahimta amma in ya gane cewa ko- kai baka da komai kamar yadda yanzu muke zaune ga baki daya to yaro karayuwa in yazo da abar in yazo da abar ina fata an fahimta Allah ya kiyaye Allah ya ji gan malam yake in yazo kawai in kai in kai ganna mace ɗauko daga kishi kamar ka bewa tsira yanzu ka biya tana da ana fujewa jikin ɗan adam haka yake jikin ɗan adam haka yake jikin ɗan adam da kake kallon sa ba shi da wahalan fashewa daga an zo an da abar aka ga kai dole ka ce me to dole ka ce samina amma an gaje ba haka ba ka ce kai wa kuke wannan ha in ga ba ka shirya to shi kenan za ka ce kai ma ka ta bismillah ai ki ki ki ki ki ki ki a wa amma mu kuma wallahu ya akali ka minan na ta to ai zama a jirgin koya ana san musulmai dai a takaice zama a shirya ku musulmai amma ba wai shirin fada ba shiri na kai ka san kai musulmi ne kana da imani ka san Allah shine zai kare ka a kowane irin hali kuma ana so ka tsaya akan gaskiya akan tauhidi kar ka yadda kai shirka a rayuwarka kar ka yadda ka bauɗe misalar da rafi shirka tsafi sihiri dabo dabo surkulle wallahi tallahi wannan duk ba na musulmi ba mutum musulmi ya tsaya akan tauhidi Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce ayi manzo Allah ya ce kar ayi irin wayannan abubuwa wannan shine na musulmi mutum ya tsaya ya rike qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kai ne kake da makami na fada a hannunka amma baka da qur'ani baka da makami baka da hadisi baka da makami baka da fiqh baka da makami ko reza baka da shi ba reza na zahiri haka irin wanda ake yara sun taba ba reza na makami na littattafan Allah na hujjoji ka zuba mutum hujja jika shi da hujja yayyafa masa kamar ta igwa na ruwan ayoyi ka jira a kansa Allah ya ce a can can ma Allah ya ce kasar sai mata ce kaza shu'ara'i mata ce kaza nimli mata ce kaza jasiya mata ce kaza kaga da kamar lukutai kenan amma na me na aya wa jahilu bihi jihadan kabira haka nan ka duba hadisi bukhari ya ce kaza muslim ma ya ce kaza manzon Allah ruwaya ta abi zarri ya ce kaza da kaza da kaza da kaza can kuma ruwaya dan mas'ud hadisi na 2259 ya ce kaza da kaza da kaza da kaza a musu dukudan ruwan hadisan manzon Allah to kai ina kallon ka dan haka haka yaushe aka aife ka ne haka ba wai fada za a zo a yi da daji ga ba irin nan da ake da Allah ka tare mana ganewa Allahu akbar sai mun gane wannan kaga sai mu gode wa Allah to amma su kafirai Allah ta bi annahum qawmun la yafqahu saboda cewa mutane ne wanda ba sa fahimta komai a cikin lamarin addini sai aya sai ta gaba aya ƙarshe sai ce ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين
ubangiji subhanahu wata'ala yake malamai suka ce to ayar da muka karanta yanzu ta zama mansukhiya an shafe ta saboda zuwan wannan aya da zamu karanta yanzu Allah ce al'ana amma a yanzu kan tunda kuna da yawa kafaffan Allahu ankum Allah ya yi muku sauki ya ku musulmai kuma wa alima anna fikum du'fa ko wa alima anna fikum du'afa Allah ya san a cikin ku akwai raunana an gane ko fa in takun ko fa in yakun bitta'i wal yaqi fa in takun minkum ko fa in yakun minkum mi'atun sabiratun idan aka samu mutum ɗari ya kasance a cikin ku masu haƙuri Allah ta yi galibu mai a kai za su iya rinjayar mutum ɗari biyu wannan ayar ita take aiki a yau wa in yakun minkum alfun idan aka samu mutum dubu ɗaya a cikin ku masu haƙuri jarumai ya galibu alfaini za su iya rinjayar mutum dubu biyu amma fa bi iznillah da izinin Allah bi iradatihi kenan da nufin ubangiji an gane ko Allah ta ce wallahu ma'as sabirin tabbas lalle Allah yana tare da masu hakuri bi aunihi da ba da nasararsa da ba da kuma rinjayarsa sauran bayani na wannan aya da ayar gaba insha Allah sai a yammacin gobe da kurewa lokaci da dar ubangiji alhamdulillah ala zalik amin ya rabbal alamin na'am
Allah kare shi daga sharri makiya da masu rahin sauki Allah shi kama da jira'a wa Ibrahim alaihi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة اليوم أنا أدعو كما ديت بكتابة وبنجي الله كذلك أمالا درهما الله كذلك أدك إياه مسابر كشوار الأوهر كشوار الله كما تغافرا مولا ميكي دري الله كسام مشكا إيماني إنك سومو الله كبات ريبا مي البركة وتبيمو الله كيف lafiya ka damar da su lafiya majinyata mu Allah ka ba mu lafiya gabaki ɗaya mu ya Allah na gida da na asibiti da masu tafiyar shi a tsaye gabaki ɗaya mu Allah ka ba mu lafiya masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan Allah ka ba mu ƴaƴan da na gari mu ne masu albarka ƴaƴan da ka ba mu da mu da iyalan mu da zuriyar mu duk Allah ka yi mana albarka gabaki ɗaya mu Allah ka mana albarka ya Allah Allah ka yi wa rayuwar mu albarka Allah ka yi wa mu'amalolin mu albarka Allah ka mana albarka ka mana albarka ka saukar da albarka a cikin karfata ainihin na rayuwar mu ya Allah ubangiji Allah ka kama zama masu albarka a duk inda muka kasance ya Allah da yadda za mu kasance ya Allah da yadda muka kasance ya Ubangiji Allah ka sanya albarka a cikin dukkan mu'amalolin mu da dukkan kalamun mu ya Ubangiji Allah ka rufa mana asiri da dukkan asirin ka ya Allah mata ƴan mata da da zawarawa Allah ka ba su abokan aure na kirki tuzurai da samari Allah ka ba su abokan aure na kirki Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya za ta ci ya Ubangiji Allah ka cire hasada da kyashi da mugunta da girman kai da talauci a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka sa mu zama ikhwanan ala sulul mutaqabilin ya Allah duk abin da yafi karfin mu Allah ka mana maganin sa duk abin da ba za mu iya ba Allah ka kira mana ya Allah duk abin da muke nema a wajenka Allah ka kai mu shirin dan rahamar ka ubangiji Allah ka biya mu Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu lafiya abin dan uwa ba shi da lafiya Allah ka ba shi lafiya ya Allah ƴan uwa da dama sun aiko ba lafiya ba lafiya ba lafiya Allah ka ba mu lafiya gaba ki dai Allah ƙara mana lafiya ka ƙara mana lafiya ka ƙara mana kwanciyar hankali musamman a cikin wannan jiha mai albarka musamman a wannan gari mai albarka musamman a wannan ƙasa mai albarka Allah ka ba mu lafiya ya Allah da zaman lafiya tabbatacce da wamamme ya ubangiji Allah ka taimake mu da taimakonka shugabannin mu Allah ka kama hannayensu a ga firman Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da mu da su gaba ki Allah ka tsira da mu ranar gobe kiyama ya ubangiji gabaki ne makanta ajin ku sai mu tawassuli Allah ka amsa mana بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيئون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده يحفظهما وهو العلي العظيم اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين